الجود قد عظمت للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم
صدق الله العظيم إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah Ubangiji maɗaukacin sarki ya kawo mu a wannan lokaci dab da azumi. A tsantsin da abin da ya kamata mu fara rayuwarmu da shi a cikin waɗannan kwanaki da so na je gobe muna cikin azumi. To Allah zai da mu fara da shi ne mu kyautata niyya. Mu kudure cewa cikin wannan wata za mu geranta bin Allah da bin tafarkinsa da raya addinin shi. Kuma kika lokuta duka da ambato ba tare da mantuwa ba ba tare da wani taƙaita ba ubangiji yana ya yi wa nabi taqilla ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ittaqilla ka ji tsoron Allah mun ce tsoron Allah abin da ana nufi da shi shine kai bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala bisa hasken shiriyarsa kana mai fatan samun ladarsa kuma ka bar sako wato saba wa Allah a bisa hasken shiriya na Allah tsoron wato gudun ka fada cikin azabar Allah yin kakakarban cikin duk abin da za ka yi ko ka bari wato duk abin da za ka yi za ka yi sai ka tambayi wato zuciyarka shin me hujjar wannan abin da zai yi ya dace da littafin Allah da shari'arsa kuma ina ina yin su saboda Allah ko ko ina yin su saboda wani abu daban in kuma ka ga sako ko kuma kana bai wani abu saboda kana zaton bashi da kyau to shin haka ne abun bashi da kyau ne koko abin kuskure da aka yi duka dai wato sha'anin ka ya zama duk sha'ani ne na alqur'ani sha'ani ne na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan an taɓa ka shi a ce ka sanya tsakaninka wato da abin nan tsakaninka da azabar Allah wani abu wato na ayyuka salihai na ayyukan kwarai yanda zai wato zai maka ceto gobe a lahira idan ka sadu da ubangijinka shi ne mun Allah ina ga annabi ka ji tsoron Allah a wala ta kai ce din kada ka bi ka kurai kan ra'ayin su ko kuma kan abin da suke son ka da kai shi aikata shi wal munafiqin da munafiqai su ma dai karka bi na kafiri tsantsa shi ne mutumin da ya karyata lamarin da annabi ya zo da shi zahiri da batini a shi munafiki kuwa wani matsoroci ne shi jama'ar musulmi yana kasa yana kasa bayyana abin da yake zuciyarsa shi yana ƙayyata addini amma baya iya ce wannan addini ku ba gaskiya ba yana ce eh gaskiya ne amma zuciya yana ce ƙarya ne to wannan shine munafiki Allah ubangiji masani ne mai hikima ne saboda haka ya aiko ka ya Muhammad ga wannan al'umma kuma kada ka kada ka komai kari abin da aka yi maka wahayi da shi wanda ya dace da waɗancan littafan da suka gabata daidai ne wanda kuma ya saba musu to kari ne Allah ya baka kai wa al'umma ka don a daukaka su da shi saboda haka kada ka bar wani abu daga cikin abin da an saukar maka din nan saboda bai zo irin na at-taura ko injila ko zabura ba inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah masani ne ga duk abin da kuke aikatawa zanin shi ga abin da kuke aikata din nan zahiri da batin duka daidai ne a ciki duk dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa kuma wa tawakkal ala Allah tariki Allah cikin duk abin da kake kada ka ji tsoron kowa wa kafa billahi wakila Allah ya ishi mutum mumini majibinci da mataimaki ba mataimaki irin Allah ba majibinci irin Allah ko ka dawara da shi cikin duk abin da kake yi waɗannan duk shimfiɗa ne don a tabbatar da kore waɗannan abubuwa da mutanen jahiliya sun tsaya a kansu. Mutanen jahiliya sun yarda cewa mutum yana iya kudure abu biyu kuma ya zama daidai alhali kuma zai zama daidai ba. In dai abu biyu ɗin nan ɗayan su yana warware ɗaya. Misali yadda duk wani yana ce wanda ana ce masa zurkan zai wani mai wato mai zuciya biyu. Ana wani yana ce ma da Allah ne rajulin min qalbayhi fi jawza mutumin da Allah ya bashi zukata biyu a cikin kirjinsa. kowa yana da zuciya ɗaya ne shak wa ma ja'ala azwajakum allati tadhahharuna minhun atubahiruna minhum tadhahharuna minhunna ummahatukum kuma matan ku da kuke guyari kuna rantsuwa cewa kamar uwayenku to Allah bai sanya matarka ta zama uwarka ba a'a wannan rantsuwar da kai ka warware ta hanyar kafara ita matanka ne matarka ne in kana so ka dawo da ita to ka dawo da ita amma bayan kafara shine abu na biyu da Allah ya kore a mutanen jahiliya suna yi suna aikata shi wannan abin da kuma har wa yau ubangiji yana ce wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum ko mutanen da kuna a gaske kuna dangana su gare ku ku ce wani din nan jama'a ku shaida wani din dan ɗana ne kamar wanda na haifa zai in ya mutu zan gaje shi na mutu zai gaje ni jini na da jini shi ɗaya ne raina da nashi ɗaya ne komai nawa da nashi ɗaya ne sai zama ɗanka sai ake wani ɗan wani kamar yadda annabi ya yi wa sayyidina zabi yana ya ce musu haka ya yi kuma dama da kafin da ya zama wato kafin Allah ya saukar masa da wannan zamani sai ya faɗi haka yace wato abin nan zai tsin tsana ne kamar wanda na haifa kun sani dai annabi ƴaƴan shi duk ba su girma ba ban da ƴan mata mazan maza dai duk ba su girma ba saboda haka ya samu wannan ya ɗauke shi kamar ɗa sai da Khadija ita ce ta ba shi kyauta wato shi bawansa ne sai ta ba shi ta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda kirkinsa da imaninsa da ƙarfin zuciyarsa da ikhlasinsa manzo Allah kuma ya karɓe shi ya yi taballi da shi to da Allah yana so ya rushe wannan ka'ida sai saukar da waɗannan ayoyi wato Allah saukar da cewa ƴaƴan ku waɗanda kun dangana su ga kanku ɗin ba su zama waɗanda ba ka ba kwace su ba ba su ma ƴaƴan ku ba dalikum qawlukum wannan zance ne ku ne kuke faɗa fa bi afwahikum da da zakunan ku ku ne kuke faɗa amma ba Allah ne ya faɗa ba wallahu yaqulu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi as-sabil Allah yana faɗin gaskiya kuma shine mai shiryarwa zuwa tafarki madaidaici ya shirya ku bisa mafarki na madaidaici kada a yi tsariya tsariya ne na farko shi ne cewa mutum ce ya zuciya biyu na biyu kuma mutum ya rage ce matarsa uwarsa ce na uku kuma zai ka ga ɗan wani wanda ya haifa ka ce ɗanka ne wanda ka haife shi wayannan ƙayyari duka Allah ya rushe su shi ne yana faɗa a cikin alƙur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu bai kasance uban kowa daga cikin mutanen ku to duka dai daga baya akwai hukunci da ya ya ratabu akan wannan matsala Allah ubangiji yace ud'uhum li aba'i wannan mutanen da kun dangana su gare ku ku koma ku kira su da sunayen iyayen ku kamar zai da kuna ce ibn Muhammad ku koma ku ce masa zai ibn Harisa kamar yadda da shi ne sunan shi baban shi wani babban mutum ne aka kama shi shi ya ce ya ce na jahiliya ne aka zo aka bautar da shi har ma daga baya baban shi da aka samu zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai ya zo wurin annabi yana zai ɗauke shi sai annabi ya ce to ku ba shi zaɓi in ya zaɓi zai je tare da kuce ne in yana so zauna tare da ni ba ni ban fi shi ba sai zauna tare da ni to da aka tambaye shi ce to yaya bayan Allah shi yadda ni na shiga musulunci na gane ubangiji na na gane tafarkin siyasi ba zan koma duhun jahiliya a'a babana kai babana ne duk lokacin da ka neme ni zan je ganka kuma kana so ka zo ka yi zan karɓe ka amma dai ba zan iya zuwa a garuruwan ku can in zauna a cikin jahiliya tare da kowa idan kun musulunta ko shi ke nan mun abu ɗaya to haka zai ya saura a tare da annabi a madina baban kuma ya tafi abun sa to Allah yana ce ud'uhum li aba'ihim wa aqsatu inda Allah shi ya fi adalci a wurin Allah fa idan ta'lamu aba'ahum to idan ba ku san iyayensu ba saboda hautina hautina na yaki da suke faruwa wancan zamani إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين أي فإخوانكم في الدين إن قومكم لا شيء الدين saboda haka ku kira su da sunansu da kuka sani amma ku ɗauke su in kwane gare ku wa mawalikum kuma bayan bayiku in tattu ko kuma ba in tattu ba ne dukan su dukan ku ɗaya ne wa laysa alaikum junahun fima akhfatum bihi abinda kuka yi kuskure da can kuka yi shi wanda ya dace da halaye irin na jahiliya kuwa Allah ubangiji yake ba ku da laifi a ciki ba ku da zunubi a cikin sa ya riga ya gafarta shi gare ku walakin ko kuma nan gaba ma duk abin da dai wato kuka faɗa a bisa kuskure Allah ya gafarta mu sai dai abin da suka tanku suka yi faɗe shi daidai da gangan walakin ma ta'ammadat qulubukum amma abin da suka tanku sun kulla kuma hasuran ku suka faɗa da ganganci wato wannan kan Allah ba zai yafe ba sai dai ka tuba wa kana Allah ghafurur rahim lalle Allah ubangiji wato mai gafara ne mai rahama ne النبي مولى بالمؤمنين من أنفسهم
كما يجب ممكن الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما هذا وكان الله بكل شيء عليم هذا يا فقاكو فأنني أنا شيء أبوي أنا شيء النبي إيه
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الذي واتو يأتي واتو كتن شجبو مني جدكاونا واتو شيء ya ya shi ne wanda ya cancance su kuma kan sai sai da kawunan وأزواجه أمهاتهم annabi kamar uba ne ga dukkan mazaje na al'ummarsa haka matan shi ko iya uwaye ne gare mu ko musulmi
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله sun gado da aka ce idan an kulla zumunci da abota ta san lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa Madina bayan hijira farkon abin da yayi ya gane wurin masallaci an fara ginin masallaci abu na biyu kuma kulla ɗin kunci tsakanin muhajirai da amfa a Madina har ma an aza musu ka'idar su gaji juna to wannan duk Allah ubangiji ya zo ya shafe shi ya nuna cewa ulul arham ɗan uwan dangi ba'dhum awli awla bi ba'd fi kitabillah sun sun fi sun fi cancanta tsakanin su da yaso yaso sun fi cancanci gadon su da komai nasu wani ba zai iya gaji nasu wasu ba za su gaji nasa ba sun ce nasa ba tunda wannan wato ɗan uwan saka na mahaifin babu shi saboda haka wannan ƴan gwaji da aka kulla wajen taimako ne a cikin yaƙi da sauransu da alheri da mutum zai wa ɗan uwansa ba shi da gida ka ba shi gida ya zauna ba shi da kayan yaƙi ka ba shi kayan yaƙi ko abun hawa ko a menene to irin waɗannan abubuwa kana kuna iya yi amma batun gado lokacin da ɗayan su ya bar duniya to gado shi zai koma ga masa zai koma ga magadarsa wato ƴaƴansa ko kuma danginsa makusanta shine Allah yana cewa ulul arham بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين daga mu'minai da muhajirai waɗanda an kulla ɗan uwanci tsakanin su wato ɗan uwanninka in kai na muhajiri ne ɗan uwanka na amfa waɗanda an kulla ɗan uwantaka tsakanin ku ɗin nan wato dangin ka makusanta sun fi cancanta sun fi kusa gare ka haka nan muhajirai da da da to amfarawa kowane ya mutu dangin shi daga cikin mutane da su ne za su karfi wato za su za su dauki gadonsa illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kun yi kyauta ga ƴan uwanku kyauta in kai ma ɗan uwanka wanda aka kulla ƴan uwancin musulunci tsakaninku to daidai ne babu komai amma wato hakki na gado hakki na hakkin nasaba yana nan inda Allah ya ajiye shi wa ka'an كان ذلك في الكتاب مسطورا wannan abu ne wanda yake Allah Ubangiji ya zana shi a cikin wato Allah al-mahfuz kuma yana nan cikin ilimin Allah ya yazo cikin hadisi to Abdullah bin Abdullah bin Usman bin Mas'ud ya rawaito wani hadisi daga Abdullah bin Abbas da kuma Umar cewa Allah Ubangiji ya ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da gaskiya kuma ya saukar masa da Alƙur'ani da gaskiya saboda haka cikin abin da Allah ya saukar masa ayan rajmu ayan da wato ayan da ake wanda wato ayan rajmu na wato jifa ga mutumin da ya yi na bayan ya yi jima fa rage rasulullah sallallahu alaihi wasallam a annabi ya yi rajmu mun gashi da idanun mu ba da mu sun maqal wato fakana fima ujira alai ayatu rajul wa farajama rasulullah farajama rasulullah farajamna annabi ya yi rajmu mun yi rajmu sannan kunna kuma na karanta wala targhabu an abaikum fa innahu kufrun bikum wannan aya tana nan amma yanzu babu babu cikin qur'ani aw aw in inna kufran bikum la an targhabu an abaikum aw an targhabu an abaikum zuwa kashi wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasabuni kama qul ya isa ibn maryam to kada ku dauka kare cikin maganganunku kamar yadda aka dauka wato kar ku dauka kare sai ni matsayin ubangiji kamar yadda waɗannan sun ɗaukaka isa alaihissalam bawan Allah halittar Allah mallakar Allah an ɗaukaka shi a ranar mai da jikan Allah ko kuma shi ne Allah to kar ku yi dalil irin wannan fa inna ma ana abdun kuma fa inna ma ana abdun fa qulu abdu wa rasulu ku ce bawan sa ne manzon sa ne kullum idan za ku ambata ni to ka ku ambace ni irin wannan sai yace musu wani hadisi kuma kada ku ɗaukaka ni وكذا تفيدي ثانية يونس ابن متى يونس ابن متى جاء وني أقول تبين لك الله ما أكنت سوى متى ثم تليك ونمجي متى نمجي أما وثم أكو تفسيري أشيل تفاصيل دي تقول كل سكة فتاة domin maka shi ne mafi ko ina da to ko a zamani yanzu ma wanda su turawa suna sa mafi ko maka sa mace ne ko mace namiji ne namiji ne haka matta din nan suna ne namiji kuma matta abokin annabi isa shi ma matta ne haka matta ya zo a cikin tsawali na farko da kuma sabon alkawari duka wato makka suna ne namiji eh shi ne uban shi sai na yunus alaihi salam to haka nan ko yau shi wani hadisi abu uku kafirci ne a cikin mutane mutum ya tsuka da nasabar mutane kuka akan wanda ya mutu da kuma neman ruwa wajen taurari wayannan abubuwa ayyuka ne na kafirai wayanda duka Allah ubangiji ya shafe su ya hana musu yi su aikata to annabi shi yafi wato yafi tsinta ga mu'minai da kawunan sai matan su ko iyayen su ma abokan ma abota kusa wato makusanta su ne sun cancanci su gaji dangin su ko cikin muhajirai ko cikin amfani illa an taf'alu ila awliyakum ko kuma sai dai in za ka yi wa dangin ka alheri wannan ba hana ka kana zalika fi kitabi masura wannan Allah ubangi ya tabbatar da shi a cikin littafi وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم هو يوجد حديث ميثاق أكون المثل أبو هريرة رضي الله عنه يقهر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة باب ولمؤمن سيني ناس قوة أنت تشي دنيا للآخرة دك ولمسلمين ودك ولمؤمنين ناوي دنيا للآخرة مين ما تكون سانتا غنيشي اقرأوا إن شئتم كفرنتا إن كنتم النبي أو النبي أولى بالمؤمنين أو بالمؤمنين من أنفسهم أو من أنفسهم فأيما مؤمن دول مؤمن يموت ترك مالا يغدو فيها فليدسه عصبته دم شمس تنتاكم تجاجيش من كانوا قوم بلين يا فسو تجاجيش من لديك أفريد domin kafin yana yanke wato hasin gado fa in ta ka daina amma idan mumin nan ya mutu ya bar kanshi ya bar bashi a kansa an baya'an kuma ya bar wato ƴaƴa ƙanana ko kuma mata waɗanda ba su da abun da za su ci to fa ya ci ni fa ana maulahu annabi yana ce fa azo mini ni ne zan ɗauki bashin wannan da ya rasu in biya masa kana wato ni ne kuma makusanci gare su in kiyaye kun ba su abinci in ba su wurin zama in ba su abin sha da tufafi haka annabi yana wa sahabansa idan ɗaya ba shi da abu amma idan mutum ba a gaya masa ba cewa ya mutu ana bin sa bashi wani lokaci har ma ya bar sallah akan wanda ya mutu ana bin sa bashi yace mai bashi shafa'a ba ta amfani shi sai dai in ya tsaya gaban Allah an shari'a tsakanin shi da wanda yana jin shi baki sai aka biya shi daga cikin ladansa sannan ne Allah ubangiji zai karɓi shi ya tashi a cikin aljanna to wannan ya faru sau da yawa idan an san mutumin nan yana da azabi ba ma a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan ba a sallaci munafiki in an san shi munafiki ne to kafin annabi ya bar wato duniya a madina akwai mutum saba'in waɗanda su munafikai ya gaya wa ɗin Huzaifa ibn Yaman wane da wane da wane da wane su waɗannan ba ta cikin addini mu amma suna tare da mu muna ci muna sha muna fita yaƙi da su komai da komai tare amma ba ta tare da mu saboda haka wato ka san su in wani abu ya faru na na barna to daga ɗayan su ne ke fita to sai na Umar ibn Khattab kansa ina kira Huzaifa ya zauna da shi ke manzo Allah ya kama suna na cikin waɗannan mutane ba saboda tsoronsa ya ce masa wallahi bai faɗa ba ya ce zai ba ka ɓoye ni ba in yi munafiki ne ka gaya mini in gyara addini na ina ce masa wallahi ban ji manzo Allah ya ce ya ambace ka ba ya amiral mu'minin sam sam bai kama sunan ka ba sai to sai idan mutum a Madina ya mutu sai ya aika yaransa su duba ko zai fara je wurin su ce masa ya tafi sai ya shi ma ya harusi ya laika idan ko zai bai je ba ba zai je ba sai ya ce shi ke mai sai a rufe shi in ya zama a ikanin musu tarbiyya amma ni ba zai yi ba to wannan shi ne halin wato a Uzaifa kaga kuma Uzaifa a filin annabi baya bayyana amma ba su sabai duka ba sa bayyana a filin annabi Uzaifa nan yana kusa zaman shi Umar kuma ga shi da Abubakar yadda suke da annabi sallallahu alaihi amma Uzaifa ya kasa ya gaya masa yana Umar a filin annabi sallallahu alaihi wasallam da ce masa wani da wani da wani ne ya ce yana ce masa Allah a filin da na ba ni da izini yanzu in ga maka yawan waɗanda a ya gaya mini ko suna yawan su kaza ne amma in gaya maka suna yi wani da wani da wani ba ni da ikon gaya maka sai ka yi haƙuri da uwan kuma sai ya yarda ya karɓi wannan hanzari a bar wannan abu za ya dinshi kun ga imani irin nasu da kuma mu gwada shi da irin namu Allah zai kawo da shi da وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ka tuna lokacin da muka karɓi alkawari na wa'adi daga annabawa mun karɓi alkawarin su na cewa idan ɗayansu Allah ya aiko shi sai ya aiko da wani annabi bayansa ko ya saukar ma littafi ga wannan annabin da ya zo bayansa to lalle lalle zai yi imani da shi kuma zai je shi kuma zai rungumi saƙon da shi wannan na ƙarshe sakon da wannan na ƙashe da ya zo da ita ka tuna lokacin da aka yi wannan alkawari tsakanin annabawa Allah ka fi alkawarinka alkawari da gare ka da kuma Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da Maryam duk Allah ka fi alkawarin su irin wannan wa akalna minhum kuma mun karfi gare su misaqan qariba alkawari ne wanda aka karfafa shi aka karfafa shi da rantsuwa saboda haka ba a warware shi
ليسأل الصادقين عن صدقهم Ubangiji ya yi haka saboda ya tambayi masu ma'abuta gaskiya daga gaskiyarsu yadda suka tsaya a kanta.
وأعد للكافرين عذابا أليما Amma ya shiryar matafurai azaba mai tsananin gaske. Ubangiji a nan yana bayyana mana fili, wato ya yi bayanin waɗannan ulul azumi. waɗannan annabawa guda biyar ɗin da aka ambata su. Da sauran annabawa duka Allah Ubangiji ya karɓi alƙawarin su. Kamar yadda da ya faɗa cikin suratu Ali Imran wa idza khadha Allah mithaqa alladhina lama ataytuhum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunna قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين wannan shi ne alkawari da Allah Ubangiji ya karɓa daga annabawa ka ka tuna ka ambaci ranar kuma lokacin da Allah ya karɓi wato alkawari daga annabawa duka wa'adin cewa za su bi shi daga dukkan annabawa akan cewa abin da na baku na daga littafi da hikima da duka bisa abin da na baku na littafi da hikima duk da abin da na baku ne idan wani annabi ya zo muku daga baya yana gaskata abin da kuka zo da shi da al'umma da abin da yake tare da ku to za ku yi imani da shi in ya in an an ta san mishi za ku taimaka mishi ku ba ku yi mishi nasara ya ce musu kun yarda sun ce mun yarda da yake ni ma wato zai ce musu mun yarda zai ce musu to ku zama shaida ni kuma ina tare da ku daga cikin waɗanda za su ba da shaida wannan aya ita ce tana magana akan wannan maganar a ahadi da lissafi wato wannan alƙawari da Allah yana magana sa fa wani wani kuma mace su ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bi ruhan wallazi awhayna ilayka wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi duka dai yan ana magana akan abu ɗaya ne wa idakhalna min alladhina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim فبدأ بهذه الآية من خاتم يا قال ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي ثورا النباوة تبدو درجة الله يا باشي أبو هريرة رضي الله عنه يشي الله يعين في لوكش إذا كما دخلنا من الذين نساء منكم من نور الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق من فرق النبي لألا حلت لوكش حلت وآخرهم في الباقي kuma ni ne na ƙarshe na tashi wajen aikewa aikowa wato ni na ƙarshe da aka aiko ni fa buli abi qablahum saboda haka Allah ya fara wannan aya da ni kafin su to aljanna ma shine na farko kamar yadda ana siyar wato cewa yana ce mana manzo Allah yake masa ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu khadim man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak wato in ya zo aljanna yace zan je kofar zan zo kofar aljanna آتي باب الجنة فاستفتح أن تلمني أبوك أبوك أبوك أبوك da sai waye ne kai rike Muhammadu sai malaika ce to kai ne dama an ce in fara buɗewa kofar in fara buɗe kofar janna gare shi to saboda haka kofar aljanna an buɗe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne farkon wanda zai shiga aljanna Allah ya taimake mu za mu yarda
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ya ku waɗanda suka yi imani gabaki ɗayanku ku tuna ni'imar da Allah ya muku lokacin hannar lokacin yaƙin nan na ramin da aka tona ta kewaye Madina ijja'atkum junud lokacin da rundunoni sun zo muku wato daga ko ina Quraysha sun tara Quraysha da munafukan Yahudawa da kuma su Larabawa da san komai da komai ba an tara su an zo an kewaye Madina to amma Allah ubangiji da ikonsa sai ya aika mala'iku da iska sun zo sun rufe su suka kore su ya tura mutum ya je gani ma ya ga abun su ya na babban su ma yana tattara kaya ina jin ni kam ba zan kwana a nan ba zan tafi har ya gan shi dama za mu ta zan su ne ba ta ka taba su ka je ka shiga cikin bukawun mu labari amma kar ka taba wani ko ka yaƙe shi don ka gan shi yana kusa da kar ka taba shine yace na zo kusan da kusan da Abu Sufyan idan da da da na kace shi da na samu izini amma na bar shi eh na bar shi ya hau kan dokin sa abun nan ya kan da kuma ya hau yana tafiya sauran masu sun tashi sun wurga a bayan su da shi da tafi daga nan iskan ta watsar da su to wannan ita ce ni'imar da Allah ubangiji na tunatar mana mu musulmi yana da tunatar mu musulmi na lokacin lokacin da Allah ya aiko wato lokacin wasu rundunoni sun zo muku sai muka aika musu da iska mai kalbi tare da mala'iku wa junudan lam tara ga mala'ikun da wato rundunoni na sojojin da kuma ba ka gani su wato na mayakan da ba ka gani su su ne mala'iku kana Allah bima ta'maluna basira Allah ko yana dan yana ganin abin da kuke aikata lokacin matsi da wahala da tsoro da gargaba da firgita da abubuwan da suka same su Allah yana gani إذ جاءوكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم lokacin da kuma suka zo muku daga jihar wato tudu da kuma da kwari dodde lokacin da suka zo muku ta ina ta nan da ta can wato duk wato wannan tsoron da ya sami ku na lokacin Allah duk yana da nisa wa min asfala minkum kasa da ku وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا lokacin da zagatin ƙafa idanu sun jujjuya sun karkata mutum yana kallo amma baya ganin komai saboda tsananin tsoro wa balagatin qulubul hanajir zukata kamar sun fita daga inda inda suke a cikin kirji sun zo makogoro sun zo nan wato wajen cin abinci wani haɗe abubuwa kamar wato zukata su fita daga mutum wata zunduna billahi zununa kuma kun fara yin wato irin zatonnin da ba su da tushe cewa Allah din nan gaskiya ne kuwa shin wa'azin shi din gaskiya ne kuwa shin nasarar nan za mu samu yadda aka gaya mana ko ko ko an yaudare mu ne to kun shiga cikin waɗannan abubuwa amma duk da haka Allah ubangiji ya rufe asirin ku ya kawo muku nasara amma ko da kun halaka a lokacin ma Allah ba ruwan shi yana da bayi da yawa ban da ku kuma ba inda zai rage mulkin sa kamar yadda ya yi gadi wannan awwalakum وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فهكا يا فتابة تصبوا هكا ألا يا رحم شيخو يا تنب شيخو كما واتو يا يا غافر سامك وابين ليش جبت domin abin ya fi ƙarfin ku ne kun fada a cikin waɗannan abubuwa.
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا a lokacin ne muminai wato Allah Ubangiji a wajen wurin ya yi musu ibtila ya jarraba su kuma ya girgizar da ƙasa a ƙasa da su wato ya girgiza su sosai ya girgiza su kasan su وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا lokacin da kuma ka tuna lokacin da munafukai da waɗanda akwai munafunci ko kuma ciwon cutar munafunci cikin zukatarsu suna ce ai abin da Allah da manzon su suka gaya mana na cewa za mu yi nasara da menene ai yau gara ne kurum ba gaskiya a wannan lokaci akwai tsanani a cikinsa.
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا
kuma ka tuna lokacin da wata ƙungiya cikinsu za ta ya ku ma'abota Madina ko kuma jama'ar Madina mutanen Madina mutane ya sire la maqama lakum ba ku da wurin zama nan wannan abun bai kamata ku zauna ku koma gidajenku wannan addini ku bari ويستعجل فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة wasu suna neman izinin koma gida su zo su ce ma annabi ai gidajenmu ba mu da magada waɗanda ɗan gadi da za su kula da su babu da mutanen da za su kula mana da su kuma gidajenmu babu ma babu garu su mai kyau babu shamaki mai kyau babu kaza babu kaza ka bar mu mu je mu yi gadin gidajenmu to lokacin da suna ce haka ka suna wannan ma lokaci ya kulu na ina buyutan aura gidajenmu wato babu tsari ko kuma babu tsaro وما هي بعورة يريدون إلا فرارا
gaskiya kuwa gidajen ma ba su da tsoro bane akwai tsaro akwai garo akwai komai da komai sai dai suna so su gudu dama an ce idan zukata da kafafu sun shawara to ba zama mutum in yana yaƙi ya sa tsoro a zuciyarsa kuma ta gudu a tsoron zai gudu zai da haka dai waɗannan munafukai da yake dama suna yin abin ba don Allah ba.
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها wato idan ko suna gida ne su kuma idan mafiya sun shiga madina ma in an neme su da su fitinu su gudu ko kuma su gudu da wannan fitina ko su munafincin su za su وما تلبثوا بها إلا يسيرا كودا أن برسو أشم مدينة ما أي بجاسة يسيري زما شين تنسي لوكشي تنسي لا تفيدش وصمتو كوكما مجيات نوسو
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار حقيقة قوادا كان أيضا وأسن دور الله قول شيوا إذن يأتي هقلشي تكالم وتكافرين زام غدوما
وكان عهد الله مسؤولا حقيقة دعا القول إن مسلم يا قوم كنزك الله تبارك وتعالى لكتن جيبوا بألاه العبد تنبيان
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل كثير لن ينفعكم الفرار قلوا مدات قوتك مدات أنفانيكم إن فررتم إن كنتم من الموت إن كنتم متوى متوى قوم إنني كاي كان هذا لوكة إنني يأي ذاك أو القتل قوم كتا كشي واشي ما هتنسي وإذا لا تمتعون إلا قليلا كما كنقدوا أشي مذاك كما مذاك زونا دنيا نتلوك التقعين
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله وأن كتبت وعليني زي كوكو صدقوه ya tsaye ko tsirar da ku daga Allah daga hukuncin Allah in arada bikum in ya nufo ku da mummunan abu da sharri aw arada bikum ko kuma ya nufo ku da rahma ai abu da Allah ya kaddara muku ya rubuta muku dole sai kun kai sai kun sai ya same wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira ba su da mataimaki ko kuma majidinci mai ko mataimaki ko majidinci kuma kusanci wanda zai wanda zai taimaka zai musu taimako ya tsirar da su daga abin da Allah ya kaddara ya rubuta ta ba.
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا Allah ya sani filla filla dukan waɗanda suna hana mutane fita yaƙi da waɗanda suke ce ma ɗayan uwansu na dangi ku zo wai wurin mu mu dai ba za mu fita yaƙi ba ku zo ku zauna tare da mu duk Allah ya san su ولا يأتون البأس إلا قليلا kuma ba za su yarda su je yaƙi sai dai ƴan kaɗan ko kuma sai dai lokacin ƙanƙani sai su koma gida أشحة عليكم suna masu tsananin neman ganimomin da kun- idan kun samu wato suna da rawa wajen wato neman abin nan ganima Mhm.
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت wato ashihatan alaikum suna masu tsananin kwaɗayi da kuma rawa wajen neman abin da za ku samu na ganima wannan kan ba zai wuce su ba suna neman sa fa idza jaa al-khawf idan abun tsoro ya zo wa aitam yanzuruna ilayka sai da suna kallon ka ta kallon mutumin da yayi tsinuwa ta zuru a'yunuhum idan su za ta jujewa a cikin wuraren a fuskokin su kan da yosha alaihim kamar mutumin da rashi yana so ya fita kamar mutumin da zai mutu fa idza zaba al-khawf idan tsoro ya tafi سلقوكم بألسنة حداد سيد زاجيكم دهرسنا ما تسألني كيفي أشحة عن الخير ما تضرعني لسألني كتعيد الخير أولئك لم يؤمنوا وأنزل كوتن شبك في إيماني سوف في إيماني بأيات فيه فأحبط الله أعمالهم سابوا ذاك ألا يشهد أيك لتكيه لا يجلس ما أهيري إلا ألا يشهد وكان ذلك على الله يسيرا وانا ابني من توقي لله to mun nade kisto shine a cikin wannan wata hadisi da yazo kan wannan matsala ta kila gobe ne zamu zamu tabati na yakin handa lokaci ne wanda ayoyi da dama na ubangiji sun bayyana game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba mu nasara Allah ya taimake mu amin to ko idan mutum ya duba waɗannan abubuwa ya san da mutum zai ce ah ina ma da na na yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam to baka san in ka yi zamani da annabi ya matsayin ka zai kasance ba saboda haka yarda da zalin Allah zamanin da ya kawo ka ciki wata kila imanin da kayi da annabi na gaibin nan ya fi maka alheri da lokacin da annabi yana nan ka zo wata kila maka zama cikin waɗannan da ake magana su Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu amin
wannan na tafiya ne wani mutum da aka fara azumi ya yi azumin kwanaki sai kuma ya bar mutunci to aka yi ta masa wa'azi wa'azi har azumi ya wuce daga baya dai ya shiga musulunci kuma ya azumi shi azumi jikin babu kenan inda dai ya rufe addinin da kansa ba an azumi da kuma ba aikin da ya yi ma tun lokacin da ya fara musulunci ko ya balaga cikin musulunci har ranar da yake ya bari duk ayyukan nan sun rushe to azumin da ya yi ko kuma imanin da ya yi bayan wato azumin kwanakin da ya yi kuma duk kuma sun rushe sai dai kuma da ya tuba ya dawo addinin musulunci zai fuskanci ayyukan da nan gaba zai yi nan gaba abin da zai yi kuma yana nan sai dai Allah ya kiyaye din bai koma kuma ya zama wani abu daban. Allah ya kiyaye mu Mhm.
wata mana cikin wannan suna tambaya ne a dalilai kabudu da fadulu a cikin sallah ha to an abdu tsohon magana ne na ba mu malikiya da al-imam Ma- Ma- malikiya wannan matsala tana da sirri a ciki ba kowa ne zai sani ba sai dai wato zan zan tabo ne imam malik yana daga cikin limaman da Allah ya halice su a zamanin su babu irin su. shi ne kadai in imanin musulmi sarki na zamanin shi ya zo gunsa zai ake zaunar da shi a kan wato wurin abin da wurin kamar zai kujerar amma in zai karatu sai zai maka sauka kai karatu sai ku tsinta imam malik shi ne wanda aka ce masa za a sarki yake ma halifa yake masa zan sa duniya duk ta bi ka kai ne ka zama yin ne yake a yadda sahabban manzo Allah suna da yawa sun ya watsa sun watsa cikin duniya kowace ƙasa suna da hadisan da suka tsaurin sabon annabi sun ji su kuma gun ba zai yiwu ka haɗa su wato ka hana su su yi aiki da abin da suka ji da bayan annabi ba ni kuma na wani ji daga mutanen madina ne abin da suka ji don annabi saboda ka bar kowa ya yi aiki da abin da ya ji malamai za su rayu su tattara wannan abu duk da zama abu guda ko haka ya faru duk da ta duk hadisan nan aka tara na imam malik na sauran limamai da sauran wata mutane da suna ƙeta waɗanda sun shiga afirka sun je can zuciya su je maroko wasu waɗanda sun ƙetare duk hadisan nan an tara su wani guda ga su ne cikin buhari muslim abu dawud nasa'i da mutum ibn majah da yaqi mu'jam da kabir da sabil da awsat na farhan da musnad ahmad musnad al-ya'la da dai sauran duk da wanda aka rubuta na hadisi suna nan sun tara su a jina da imam malik in ana karatu wato duk abin da aka tambaye shi zai bada amsa in abin ya saba ba zai bada amsa a kansa akwai lokacin da wani mutum daga ƙasashen yammacin afirka ya je wato daga inda ake ce yanzu tunis ko kuma morocco ya je gun shi ya tambaye shi matsaloli talatin wasu sun ce talatin da uku ya ba da amsa uku sauran ya ce ban sani ba ban sani ba har ya ta ba imam malik sun sani to amma imam malik din nan abu biyu suka same shi na ɗaya Allah ya kaddara shi almajiri ne na sayyidina Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq almajiri ne na sayyidina Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir shi tsani wato tsani na sayyidina علي بين العابدين علي بين العابدين كان لسيدنا الحسين الحسين كان لنا ابي طالب فاطمه علي بن ابي طالب فاطمه الزهراء وان قال ما لم يمشي جعفر الصادق saboda wasu dalilai baya kafu imam malik baya kafu saboda wannan ne amma mutane sun ce a'a da kan yana kafu amma da aka yi mishi bulala aka kai gomi zamanin da sarakunan da aka wato imam malik wani ne zai tambaye shi shin rantsarwa da aka yi wa mutane cewa ka rantse ka bi khalifa ka yi mubaya ka rantse akan cewa matanka duka sakakku ne bayan ka duk yantattu ne dukiyarka duka sadaka ne in ka kare wannan rantsuwa ka yarda da khalifan nan ka shi haka za ka tambayi imam imam ba zai ce wannan rantsuwan babu ma babu ita a musulunci wannan rantsuwa ƙarya ne saboda haka kana iya jin khalifa amma ba wai a rantsar in an rantsar da kai wannan wannan rantsuwa ba ta kama ba ba abin da ke kanka ba kafara ba istighfari babu komai ka ji kallon sai aka zo aka je aka gaya wani khalifa karami wani wato gwamna ne ba shi khalifa ba ma gwamnan da na madina daga cikin wato manul abbas aka gaya masa ga duka ne yake mali shi ne zai wani haka to bari shi yana zato khalifa zai ji daɗi khalifa bai ji daɗin abin ba ya je ya kama imam mali ya ɗora shi a kan da jaki ya sa a juye ya shiga da shi kasuwan madina tana ce suna ce waɗannan da aka sa sai suna yawo da shi wannan shi ne sakamakon da za a yi wa mutumin da ya saba ma amirul muminin هذا هو وجزاء من خالف أمير المؤمنين سنا يا وشهد في مالكم أنت أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرف فأنا مالك بن أنس يمين بكرة باطلة وتنفذ ثم أكن أبند وتبجلش إن كنت فكما لم تسجل ونا وتنفذ ذاك شيء السامسة tukun yaran ce wannan rantsuwa ba su da sai mutane sun fi shiru duk kasuwa ta ce ai mun bi maji mun bi maji lamarin da ya fashi khalifa sun ya ji labarin ya ce ce kafin ya zo ya nemi afuwa daga maji sun ma wannan wannan gwamna a kore shi dan dan kore shi sai ya ce a kore shi ba ya so yi shi aka kore shi ya zo kuma mutumin nan ya zo wurin maji ya nemi afuwa imam maji ya ce ai duk lokacin da ya yi bulala kayan saboda dangantaka ba da annabi in ya yi bulala kai ce na ya tsaba ana bulala yana gina ya tsaba da har sun kare to an ce wannan abin da aka yi ya kawo hannun shi illa shi ya sa ya bar abu amma imam malik ai a cikin muwatsa muwatsan nan littafin shi ya karantar shekaru barkatai ko ba ka ba an ce kusan shekaru saba'in wannan littafi dare da rana yana hannun shi kuma ya haddace shi a cikin shi ya sa abu kuma har yanzu abu yana nan ko ba ka ba saboda haka abu din nan sunna ce kamar shi sallallahu alaihi wasallam sahabai wajen ashirin suka ruwaito hadisi wato wajen wajen ashirin ko fiye da haka ruwaito hadisi nan na abu na sadlu amma kallo ba samu hadisi ɗaya ba a kan amma abu an samu wajen ashirin goma sha takwas ɗin duk sahabai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam biyu kuma daga tariya saboda hujjar abu ita ta tafi karshe kuma muna abu saboda wannan ne kuma mu malika wannan ne imam malik kan yi sauran matsalolin da ilimin su bai ilimin mu bai kai mu warware ba muna nan tare da shi akan fahimtarsa akan mazhar ba ma kokonton kowai a ciki saboda haka abu shi ne ingantacce shi ne sunna amma kuma ba irin wannan marubuci da na ga ya rubuta littafi ya sa masa sunan alhamdu wa sadu wani mutumin jiya yana nan a yana maka amma ya rasu ya rubuta cikin wannan littafi kan duk mutumin da ya sallah da sadu kafiri ne wannan magana magana magana ne wanda mutum malami ne wa mutumin mutumin ya ɗauki ilimi shi a cikin tasawuf ba ya zauna gaban malamai sun karantar da shi ba saboda haka wanda a dogara da wannan ba a zamanin da ma ana ce ma irin waɗannan suhubiyu suhubiyu su ne mutane da suka karɓar ilimi ba tare da sun tambayi malaman da suka zaɓi suka gabata ba sun ɗauka abu sun gan shi a kuce sama sama sai a zo a zama shi ne in ka ga yadda ya tsananta a kan wannan matsala na ƙabu da tattu a littafin shi wannan littafi an buga ina da sauran ku sun gani ana ce masa alƙabdu wa irsa suna littafin alƙabdu wa irsa to haka nan kuma ɗaya daga cikin shugabannin malamai a cikin malamanmu wani hadisi ana ce masa Muhammad Ali shi ne mutum na Makka ya rubuta littafi dogo a kan wato tadro shi da sunna ƙabdu ba sunna ba. To, mun nemi dai ilimi a lokacin wajen malaman da sun hasma na da nemi wajen jikarsa a Makka. Zan rubuta wato bayani akan wannan matsala. Na rubuta wato a kawai fasu fi nafi sun nafi sirri wato na rubuta wannan littafi kuma malamai da yawa sun goyi bayana a kansa na je da shi masu har shi alibin abba almani shi da shi malamai da yawa sun yarda da shi saboda haka ta gani mu wato waɗanda suna bin shi fi jani shi yana sadu ba a kabdu saboda shi maliki ne yana bin imam malik amma lokacin wannan matsala malamai ba ta wani rudani a kansa amma muna ƙabdu ne saboda annabi ya yi a ko kaɗan ba wani abu da zai warware sunan annabi idan ta tabbata za a yi ta kuma wannan ba zai sa shakku a zuciyarsa game da malamanka waɗanda su ba sa shakku mutumin da bai sallar ba na yin kunci shi kunci musulmi da ya yi sallah kuma wani lada ne na bin wata sunna ya tsere masa amma dai musulmi ne sallansa ingantacciya ce komai da komai na tsare ko an gane abin da saboda haka ba mu ce shi sallu kafirci ne ko kuma yana bata sallah ne a babu ko kaɗan babu a wato imam malik ya ƙarshen rayuwar shi yana sallu saboda yana bin azubaiki mutanen waɗanda suna bin shi yana jafar sahi da zuwa duniya har haka in ka je iran da sauran wuraren su da suke bin su duk suna sallu har ba ta ina tuna akwai lokacin da muka muka muka yi sallar wasu a Madina ni da tare da ni Sheikh Sani Kafanga Allah ya ce shi baya wato lokacin yana yana da ciwo yana zama yana sallah kan kujera lokacin Allah aka sallar ya yi sallah masallaci wuce mutu sai shi albarada shi shugaban wannan gidan littattafan gwamnati din nan shi ne shi ne wato ya kira ni musamman zo na zo kuma sai na dace su Sheikh kuma suna nan to ne ce mini kai mana sallah na wuce ina musu sallah na yi sallah ta kafu sai barada ya ce mini kai muhammad al-barada ya ce mini ya zaka ya ka kai kana daga ahlul baiti kana kama hannun ka sallah na ce maka ni na cikin ahlul baiti amma ina sallah saboda annabi ne ya yi ina yi sai ce mini ai na san dai ta wajen ilimi ko jariya ba zan ta haɗa ka ba amma ai abun ya zama kabilanci na to in kabilanci kam dama ana hana mu an hana mu yin sami yake wallahi ni na san abu yana sunna amma ba na yi saboda kakannina ba sa yi nake to wannan Sheikh Muhammad Warabi kai ka kamar ka kai tunani nake maka yi sai na Ali yana yi sai na Jafar bika ne gare shi sai na Ali yana yi kuma da na kawo maka hadisan da sai na Ali yayi sabuwar shi kuma magana da suke yana Ali yayi sakafi har ya tambayi annabi zan ajiye hannuna kasa wato da da cibiya ko ku sama da ita kan kirji yake masa kan saboda haka nake masa ni ina bin sai na ali ina ja'far kuma ya yafe mini ba zan ce komai ba ina bin sai na ali kuma ina bin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga dai mai da abun kamar wasa da ta kace har muka gama lafiya har da na dawo Najeriya mai wuta mun takarda ya ce ni gaskiya tana da gaskiya sai abin da ta ga ni ni ma na yi tunani ban yi ƙabdu ba amma dai ina tunanin lana da zai shi wanda yana yi da ke ba ƙabdu ya to saboda haka ƙabdu suna ce lokaci ya kure ko to babu zai yi nan gaba a ta gobe sai a kawo tsoron suna ce
Amin. Amin. Amin. Amin. قد عظمات للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينتج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينتج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمات للأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفاب يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها